أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala muke gode wa kuma muke yabansa kamar yadda ya yabi kansa ba za mu iya yabinsa da wasu lafizza daga gare mu ba yana nan kamar yadda ya yabi kansa da ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu mus'ab ibn umair radiyallahu anhu a wannan gari na jos Allah ya ƙara wannan gari tsari Allah ya ƙara masa zaman lafiya da alkhairi Allah ya wa mutanen garin albarka asali munasabar da ta kawo mu wannan gari ita ce ɗaurin aure ɗaya daga cikin ‘yan uwa malam yusuf lawal yusuf shi ne allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da auren ɗaya daga cikin ‘ya'yan wannan gari kuma za a ɗaura auren gobe insha allah to cikin kaddarawa Allah kuma sai aka ce ai wannan haduwa waɗanda suka nemi a haɗin a ɗabi'a ta na nemi su bani maudu'i wato matashiyar da za a yi a tattauna a kanta sai suka ce a'a in duba in ga kawai ne abin da ya kamata a yi na yi na yi ba a zaɓen mun ba to gashi lokacin aure ne lokacin farin ciki ni kuma sai na zaɓi wani maudu'i na damuwa domin rayuwar ɗan adam talle biyu ce akwai farin ciki a kuma akwai damuwa wannan ita ce ƙa'ida kuma wasu suna ganin ma damuwa ta fi yawa a cikin rayuwar ɗan adam duniyar gabaki ɗaya jubilat ala kadarin wa anta turiduha safwan min al'alami wal akdari wa mukalliful ayyami didda tsiba'iha mutatallibun fil ma'i jadwa tanari an halici duniya an ɗabi'antar da ita ne akan rayuwa mara daɗi damuwa kai kuma wai sai kana son sai ka juya ta ta zama maka rayuwa mai daɗi ko da yaushe sai ya ce misalinka shi ne mutumin da yake shiga cikin kogi amma so yake ɗibo wuta kaga ya ji ya ɗibo wa kansa yana son ya jawa kansa aiki mai tsau to wannan maudu'in da na ce na damuwa ne zan yi batu ne akan almihanu fi hayatil ulama jarabawa a rayuwar malamai malamai su ne bayin Allah waɗanda suke magadan annabawa wasu mutane ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake sanar da su wahayinsa alƙur'ani da sunna sannan kuma ya ɗau alƙawari daga gare su cewa za su isar da wannan zuwa ga bayin Allah bayan manzannin Allah waɗannan su ne malamai suna da sufofi a cin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallama da maganganun magabata masu ɗimbin yawa to jarabawa a rayuwarsu ya take fa'idan wannan muhadarar ita ce tunatar da malamai su san cewa duk daɗin da suke ciki a rayuwar duniya to kasumanta da wannan jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ta a rayuwarsu an jarrabi waɗanda suke kafinsu su ma ba za su kubuta ba sai an jarrabe su ma damar sun yadda cewa su magadan annabawa ne abu na biyu mu da nake almajiransu idan malamanmu suka shiga jarabawa ya ya kamata mu yi mu'amala da wannan jarabawa wane matsayi ya kamata mu ɗauka domin lallasarsu da ƙarfafarsu da kuma tabbatar da su akan wannan jarabawar kar ta zama ta tafi yadda manufarsu da kuma abin da suke kai na gaskiya da sanar da mutane gaskiya da karantar da mutane gaskiya abu na farko da zan yi magana a kansu ne ake cewa jarabawa lafazin almihan lafazi ne da jam'i ne na almihnatu almihna babban malamin luga al'imam abu mansur al'azhari a cikin littafinsa mu'jamu tahdhibin luga ya ce asalin kalmar almahnu ne almahnu ya ce asali idan an ce almahnu shi ne addabu bi saut shi ne a zana mutum da bulala a zana mutum da bulala kaga a zana mutum da bulala ya jarabawa ne domin ba lokacin da za a ce an zana mutum ku da bulala kuma a ce daɗi ya sama ibn faris a cikin littafinsa معجم مقاييس اللغة يتي الميم والحاء والنون كلمات ثلاث على غير قياس أوجن سيتي كلمة محن كو محن كو محنا أسد في الماضي لنكينا كلمة تشيد على غرشي تكيزوا دمأنوني أكو kuma ba akan kiyasi ɗaya suke tafiya ba har ma akwai kishiyoyi ɗaya na kishiyanta wata daga ciki ya ce ana cewa al-ikhtibar kalmar al-mihna na zuwa da ma'ana al-ikhtibar gwadawa gwadawa wanda daga nan ne aka samu ma al-imtihan ai har ya zama suna da karin magana suke cewa bilimtihan yukramul mar'u aw yuhal da jarabawa ake tantance mutum daga baya sakamakon sa ya zama girmamawa ko kuma walakantarwa da kaskantarwa kuma mai hikima yake cewa mihanul fata yukhbirna an fadlil fata fannahu mukhbiratun bi fadlil ambari jarabawar da mutum zai rika shiga a rayuwa to ita ce take ba da labarin sa a san shi ya ce in baka gane misalin ba ai wuta ita take yada labarin turarenta akwai abin da ake ce masa turaren wuta sai an cinna shi a cikin wuta an kunna wuta a kansa tana cinsa yana karewa amma tana yada kanshinsa sai a tambaya ka ji ana tambaya ana cewa wannan wani irin turare ne mai kanshi har akwai wani turare da bahaushe ya sa masa suna yaro ba kunya wai turaren wuta ne yaro ba kunya saboda tsananin kanshin shi abu na biyu ya ce kalmar almihna tana zuwa da ma'ana alminha al'ita ka ba wani wani abu sai ya zama an juya kalmar kenan manahahu mahanahu ay atahu kaga shi yasa sai ya ce ala ghairi qiyas sannan ma'ana ta uku sai ya dauko waccan maganar ta Abu Mansurin al-Azhari sai ya ce ad-darbu bis-sawt a bigi mutun da bulala Ibn Manzur a cikin lisanul Arab shi ma ya dauki wannan kalmar ta al-mihna yi magana a kanta cewa asalin kalmar almihna a ɗauki zinariya ko azurfa a sa a wuta kaga kama alfitna kenan kama yadda suke cewa fatantu zahaba bin nar to haka shi ma suna cewa mahantu azhaba bin nar na tafiyarwa da zinariya gugubin da ke samanta na ƙasa a lokacin da 'yan ƙwaranda suka haƙo ta daga ƙasa sai a sa ta a wuta domin wannan wutar ta zama ta tantance abin da ake cewa zallar zinariya da kuma abin da ya zama gugubi ne a samanta duka waɗannan abin da waɗannan malaman suke ƙoƙari shine su faɗa mana mai kalmar jarabawa take nufi a harshen larabci shi yasa al-imam ibnu manzur ibnu manzur a cikin lisanul arab sai da ya kama maganar ɗaya daga cikin tabi'ai al-imam ash-sha'bi amir ibn sharahi rahmatullahi alaihi yake cewa abinda ake cewa al-mihna an ya'khudha as-sultanu ar-rajula fayamtahinahu sarki ko shugaba ya kama mutum ya gwada shi akan wani abin da shi sarkin ya tafi a kai na ra'ayi kamar yadda aka yi wa malamai a zamanin sarki abdullahi ibn harunar rashid wato al-ma'amun akan bid'atu khalqil qur'an malamai sun shiga jarabawa mai tashin hankali a wannan lokacin a lokacin da sarki ya haɗu da mugun malami ahmad ibn abi du'ad ya kirkiro aqidar da magabata ba su santa ba ita ce aqidar da ke cewa alqur'ani ba sifar Allah bane a alqur'ani halittar Allah ne malamai sun sha wahala a wannan lokacin wanda wahalarsa ta fi bayyana kuma ya dage Allah ya taimake shi akai har ya ci jarabawa insha Allah shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wanda inda inda lokaci zamu ji shi a matsayin misali a gaba yan uwa masu albarka abinda ake cewa jarabawa shine wani nau'i na musibu da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa bayinsa a keɓe idan an danganta jarabawan nan zuwa ga malamai sai a ce ga malamai wadda wannan jarabawar da Allah subhanahu wata'ala yake wa malamai tana da fa'idoji masu yawa kamar yadda za mu gani fa'idojin jarabawa ga malamai na Allah Allah maɗaukakin sarki ya jarraba malamai na da fa'idoji da yawa al'imam izuddin ibn abdussalam rahmatullahi alaihi yana da littafinsa da ya rubuta akan wannan matsalar a ciki ya kawo fa'idoji masu yawa fa'idojin jarabawa musamman kuma ga malamai abu na farko shine ma'rifatu izzir rububiyya Allah subhanahu wataala yana jarraba bayinsa ga baki daya a keɓe malamai domin ya nuna buwayarsa ya nuna ikonsa ya nuna shine mahalicci shine ubangijin halittu kuma wanda ya kasance mabuwayi mai iko sadaka sai ya jarrabi bayinsa mutanen kirki ne su ko ba mutanen kirki ba wannan fa'ida ta farko ce sai ya zama masu imani idan aka jarrabe su sai su ƙara tabbatar da Allah cewa lalle Allah ya isa lalle Allah mabuwayi ne lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai iko abu na biyu suka ce ma'arifatu zallatil ubudiyya bawa ya gane cewa shi makaskanci ne shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya jarraba shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya siffanta waɗanda yake jarrabawa masu imani yace idan ya jarraba su suna tabbatar da cewa su bayin sa ne wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'u kayi bishara ga masu juriya su ne waɗanda idan musiba jarabawa ta same su sai su ce inna lillahi mu na Allah ne khalqan wa mulkan wa abidan Allah ne ya halice mu kuma Allah maɗaukakin sarki shine ya mallake mu kuma sannan Allah maɗaukakin sarki mu bayinsa wannan fa'ida ta bi kenan da take sa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi bayinsa a gaba-gaba kuma malamai abu na uku shine al'ikhlasu lillah domin waɗanda aka jarraba ɗinnan su koma ga Allah su kaɗaita Allah shi kaɗai a lokacin da suke cikin jarrabawa fa'iza rakibu fil fulki da awullaha mukhlisina lahu din duk da wannan Allah maɗaukakin sarki yana kawo shi ne fi ma'aridin zam a mataki na zargi ga wasu bayi nasa waɗanda in sun shiga jarabawa sai su koma ga Allah amma idan aka tseratar da su daga wannan jarabawa kuma sai su koma suna shirka to amma a farko kishiyar ma'anan na nuna ashe bayin Allah waɗanda ba mushrikai ba su kuma ashe idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su suna ƙara ikhlasi idan aka jarrabe su da wata jarabawa to sai su koma Allah maɗaukakin sarki kawai suke kira ba su kiran kowa in ba Allah ba wannan fa'ida ta biyu kenan ikhlasin mai ikhlasi ya ƙaru ikhlasin mai imani ya ƙaru komawar mummuni ta ƙaru zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dama yana tare da Allah to kuma sai aka jarrabe shi sai jarabawar ta sa ya ƙara ikhlasi ya ƙara koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki abu na hudu al'inabatu ilallahi wa taubatu ilai jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa malamai yana musu domin su ƙara tuba shi yasa an ruwaito daga al'imamu abu ali al-fudail ibn iyad ɗaya daga cin az-zuhadul ubbad yake cewa inni a'rifu ma'siyati fi zawji wa himari ko wa dabbati ce ina gane na saba wa Allah a matata sai in ga umarce ta ta kibi wannan alama ce da ke nuna cewa na saba wa Allah nema ina gane haka a abin na, sai in zo zan hawa abin na sai ya mun tusu sai in gane cewa lalle ne sabo sai in ga wanda ya cancanta ya mun da'a sai in umarce shi ya kibi wannan ke nuna mini cewa toci na ce Allah yake haska mini ya jarrabe ni da wannan jarrabawar amuhu fa'ursa in ba da umarni a saba min shikenan daga baya sai ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya daina saban da yake fa'ida ta biyar at-tadarru wa du'a fa'idar jarabawa ta biyar da Allah ke wa malamai da sauran bayin Allah gabaki ɗaya ita ce domin su zama sun ƙasƙantar da kansu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma sun dawo suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ita kuma addu'a tana da fa'idoji da yawa daga cin fa'idojin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya wa mutum buƙatarsa idan jalbul manfa'a ya yi yana neman da'ali jalbil manfa'a ya roƙi Allah ne don a bashi wani abu mai amfani sai a bashi idan kuma ya roƙa ne lidaf'i almafsadati wal madarra domin a tunkuɗe masa wani abu na damuwa sai a tunkuɗe masa sannan bayan haka kuma a bashi lada a bashi lada to idan mutum ya shiga jarabawa ai yana addu'a kuma yana kankantar da kansa zuwa ga Allah man daukakin sarki shi yasa zamu ga annabawan Allah misalai ne misalai ne wajen shiga jarabawa kuma annabi sama dama ya riga faɗa mana a hadisi ingantacce ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu waɗanda suka fi tsananin shiga jarabawa su ne annabawan Allah daga nan sai waɗanda suka fi kyautata biyayya ga annabawa sai waɗanda suka fi kyautata biyayya gare su da kuma kwatanta koyi da annabawa so daga kada ka zata cewa za ka ce kai magajin annabi ne shi kenan ka kwanta rayuwarka ce ta tafiya ta daɗi babu jarabawa ba za a motsa ka ba ba za a raurawa zuciyarka ajiya kake ba sai an yi maka wannan annabawan Allah sun shiga jarabawa annabi zakariya alayhi salam ya shiga jarabawa ta rashin ba ya dade bai haihu ba ƙarshe addu'a yayi annabi ayyub alayhi salam ya shiga jarabawa ta ciwo ya shiga jarabawa ta karewa iyalinsa da karewa dukiyarsa addu'a yayi wannan fa'idan abinda Allah subhanahu wata'ala ya lissafa mana kenan a cikin suratul anbiya na annabawan Allah madaukakin sarki annabi Yunus ya shiga jarabawa shi ma addu'a yayi wanda duk ga ayoyin nan a cikin suratul Yunus Allah madaukakin sarki ya ambace su fa'ida ta shida as-sabr domin mutum ya zama mai juriya as-sabr juriya tabbata da rashin razana da rashin raki a lokacin da aka jarrabi mutum fa'ida ta bakwai al'afu amman sadaratin mihnatu bi sababi Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi bayinsa a gaba-gaba malamai domin su sami lada ladan yafe wa waɗanda ta sanadiyar su kila aka jarrabe su jarabawa ta zagi jarabawa ta cin mutunci da zubar da mutuncin sai ya zama mutum ya yafi in ya yafan nan kuma sai ya zama cikin bayin Allah bayan ulul azim min ar-rusul sannan akwai ulul azim min al-mu'minin akwai ulul azim min al-mu'minin bayan ulul azim min ar-rusul wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur suwa suke la min azmi al-umur kaga mun ne ake neman su zama haka to wannan yana ciki daga cikin fa'idojin fa'ida ta takwas kankar zunubai kankar zunubai lokacin da za a jarabi wani bawan Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abinda Allah zai masa shine sai kankare masa zunubansa kamar yadda ya tabbata a hadisi muttafaqun alaihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani ciwo da zai samu mummuni ko kuma wata wahala ta rayuwa face sai Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa zunubansa har ya dawo yana tafiya a ban ƙasa bayi da zunubi ko ƙwara ɗaya sakamakon wannan wannan wannan wannan jarabawar da aka masa ya jure sannan fa'ida ta tara Allah subhanahu wata'ala ya koya maka ka tausaya wa wasu domin idan mutum ya shiga musiba ya fita cikinta to idan ya ga wani wanda ya shiga irinsa ya fi tausaya masa wannan ka'ida ce ta rayuwa so tari jaraba wadda mutum ya shiga sai ya fita to idan ya ga wani daga baya an jarrabe shi da irin wannan jarabawar tasa to sai kaga ya tausaya masa shi yasa ai suke cewa فإنما يرحم العشاق من عشقه wanda ya taba shiga fitina ta soyayya da bege to idan ya ga wani wanda ya shiga irin wannan fitina to sai ya tausaya masa amma wanda bai taba shiga ba bai san abin da ake ji a ciki ba to ba zai tausaya wanda ya shiga ciki ba daga baya sannan daga ciki fa'ida ta goma Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba bayansa li ya'rifu qimatal afiya mutun ya gane tsadar zama lafiya ba a jarrabe ka ba mutumin da bai shiga jarrabawa ba to baya gane tsadar zaman lafiya wanda bai taba shiga wata jarrabawa ba to baya gane tsadar kubuta daga wannan fitinar ko jarabawa wannan ma ita ka'ida ce ta rayuwa sannan ko bayan haka Allah subhanahu wata'ala yana gwada bayinsa bayan sun san tsadar zaman lafiya da kubuta daga jarabawa sai su gode wa wannan zaman lafiyar da suke ciki idan ba a jarraba ka ba to ba ka gane tsadar zaman lafiya da kubuta kuma ba za ka gode ba amma idan wata rana aka dan taba mutum aka jarrabe shi sai ya warke daga wannan jarrabawar to a lokacin zai gane muhimmancin zaman lafiya jarrabawar rashin lafiya da yawa mutane ba sa gane tsadar lafiya sai lokacin da aka jarrabe su da rashinta mutum bai cika gane mahimmancin wadata ba sai lokacin da aka jarrabe shi da talauci wannan ka'ida ce daga cikin fa'idojin jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayinsa raf'ud darajati fi dunya wal akhirah Allah yakan jarrabi bayinsa musamman kuma malamai domin me domin ya daga darajarsu a duniya da lahira wannan jarabawar su tari ita ce take jawo darajar mutum ta ɗaukaku a ji shi inda ba a taɓa jinsa ba a duniya sannan kuma idan ya jure a jarabawar har ya ci jarabawar ya koma ga Allah to da zai ga sakamakon da Allah subhanahu wataala ya tanadar masa sakamakon juriyar da yayi a wannan jarabawar da aka masa a duniya to tabbas zai yi fatan ina ma a sake mai da shi duniya a sake masa jarabawa waɗannan wasu daga cikin fa'idojin jarabawa kenan da Allah subhanahu wataala yake wa bayan Allah a gaba kuma cikin bayansa yake wa malamai abu na gaba shine waɗanda sabubba suke jawo mutum ya tabbata bai girgiza ba a lokacin da aka jarrabe shi kuma musamman malami abu na farko shine al-imanu bil qadar imani da qaddara dama ka san cewa Allah ya riga ya kaddara cewa abu kaza zai faru kuma ka yadda da cewa imani da kaddara abu biyu ne alkhairu da asharru ne haka mala'ika jibrilu alaihi salam ya tabbatar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cin hadithu jibrilu yas'al wan nabiyyu jibu ya tambaye shi a game da rukunnan imani ya lissafa masa abu na ƙarshe shine sai cewa an tu'mina bil qadari khairi wa sharri kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri kaddara wata aba da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ya sani ya ga dama kuma ya halicci wannan abin cewa sai ya faru ga mutum daga cin abin da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabu dan adam da shi akwai alqadar shi yasa aka samu daga cikin waɗanda suka ɓata na farko a cikin waɗannan al'ummar akwai alƙadariya alƙadariya waɗanda suka musa samuwa ƙaddara zuciyarsu imaninta bai kai su yadda da cewa akwai ƙaddara ba wanda annabi sallallahu alaihi sallama tun kafin ya gansu a wasu hadifai waɗanda wasu sun inganta wasu ba su inganta ba sai da ya bayani a kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi bayani a kansu irin su ibn umar radiyallahu anhuma kuma suka yi wa almajiransu wasiya cewa idan an ga irin waɗannan mutanen masu ƙaddara masu musa ƙaddara to a faɗa musu cewa ba ruwan sahabban manzan sama da su to yadda da ƙaddara da imani da ita cewa Allah ya ga damar sai abu kaza ya faru kafin ya halicci sammai da katsai da shekaru dubu hamsin kamar yadda ya tabbata a cin hadisi sahihi Allah ya riga ya halicci duk abin da zai faru da mai daɗi da mara daɗi Allah ya rubuta Allah kuma ya ga damar faruwar wannan abin mutumin da ya yarda da wannan jarabawar da duk za ta zo masa ba za ta girgiza shi ba saboda yana da sani cikakke akan cewa wannan abin dama tun kafin a halicci sammai da katsai da shekara dubu hamsin Allah ya riga ya rubuta cewa wannan abin zai faru shi ce wannan na sa mutum ya tabbata ko da an jaraba shi abu na biyu shine al'ilmu bi anna duniya darul ibtila'i mutum ya san cewa ita duniyar nan dama gidan jarabawa ce ba gidan daɗi ba ce musamman ga mai imani ba haushe ma cewa ya yi aine ƙaddara ɗan musulmi taka ci domin shi ya imani da ita to yadda da cewa ita duniyan nan gidan jarabawa ce ko kai waye sai an jarrabe ka duniya ba gidan daɗi ba ce malamin qayyim a wurare da yawa a cikin littafansa yana bayani akan cewa duniya da kake ganinta duk dadin da kake ji a cikinta ko zaka ji to shi mashubun ne bil alam an cakuɗa shi da raɗaɗi an cakuɗa shi da raɗaɗi abinci kake ci wanda ya fi daɗi a ranka amma in ba kai wasa ba sai ya kai ka asibiti kana gama cin shi cikin kai kumbura ka ci da yawa ka ci sama da bukatarka in za ka ci sai ka wanke hannu wahala ne wanke hannu ya wahala ne ka gama ci sai ka wanke hannu sannan kila in kai za ka nemo abincin neman ai wahala ne mata kake da ita duk daɗin da za ka ji da ita akwai wahala a ciki sai ka yi wanka wankan ai wahala ne sannan ta haihu akwai wahalhalu a cikin haihuwar haihuwar wani zubin ta zo da tangarɗa wani tun daga samun cikin ta shiga wahala shi ma mijin ya shiga wahala haka za a yi ta yi ranar haihuwa a ce ba za ta iya haihuwa da kanta ba yayi ta goro yayi ta mari a asibiti a ce sai an yanka ta sai ya aje dubu ɗari kaza sannan za a fito da ɗan da ke cikinta me daɗi a ciki in gida za ka gina na ƙasaita wahala kake sha sannan bayan ka gina gidan ka sha wahalar gina shi tsara gidan da kula da shi na taɓa jin wani tsohon gwamna ana fira da shi yana ba da labari ya ce ya gina wani ƙatoton gida ya ce da ya san wahalar da zai sa zai sha bayan ya sauka daga gwamnancin shi to da ba zai gina wannan gidan ba to sanin wannan na sa mutum lokacin da jarabawa za ta zo masa musamman malami da ya karanta wannan jarabawa ta zo masa cikin sauki kuma ya anshe ta sannan ya bi hanyoyin da ake bi na cin jarabawar kuma ya ci jarabawa abu na uku da ke sa mutum ya tabbata a lokacin da aka masa jarabawa shine al'ilmu bi annal jaza'a musibatun thaniyatu tabbatar da cewa kai raki a lokacin jarabawa to ka shiga wata musibar ta biyu kamar yadda manzo sama ya ce wannan matar da ɗanta ya mutu ta je bakin kabari tana ta ihu tana kuka manzo sama ya ce mata ya amata Allah isbiri wahtasibi tace ce ilaika anni fa innahu lam yusibka ma asabani bata san manzo Allah ta sama bane tayi wa manzo Allah sama gatsali ta fada wa manzo Allah sama magana mai tsanani wanda zai magana za ta iya ja mata halaka bayan ya manzo Allah sama ya wuce aka ce kin san kowaye tace ita bata san kowaye ba aka ce ai manzo Allah ta sama ne ta bi shi da gudu har manzo sama ya shiga gida ba ta samu wani mai tsawo a bakin kofarsa ba ta je ta tsaya gaban manzon sama tana kuka ta ce wallahi ban san kai bane shi yasa ne wannan gatsalin manzon sama ya ce mata innama sabru inda sadamati alula ai da kin jure a lokacin da musibar ta same ki to da kin samu ladar wannan juriyar amma yanzu sai da kika gano kin tafka wata magana da kila tafi musibar da kika shiga jaza kenan wanda Allah madaukakin sarki a lokacin da yake bayani akan sifar dan adam ya faɗi sifar sa ce idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhairu manu'an amma sai ya keɓa wasilal musallin da sufofin su so da haka sanin cewa raki kin juriya kwarmato a lokacin da jarabawa ta samu mutum nau'i ne na musiba ta biyu mutum yana cikin wata musiba kuma ya jawo kansa wata musiba to wannan na jawo mutum a lokacin da za a jarrabe shi ya zama yeme ya zama ya tabbata bai raurawa ba abu na hudu da ke tabbatar da mutum ba zai zama ya rikice ba a lokacin jarabawa kuma musamman malami na Allah tautsinun nafsi ala husuliha mutum ya ji a ransa cewa dama wannan abin zai faru to dan abin da zai faru ya faru me ya amfani shi me me abin tsoro a ciki abu na biyar shine taqdiru wujudi ma huwa akbar minhu mutum ya rika ji a ransa cewa wani abu zai iya faruwa da shi dama wanda yafi wannan suna faɗi a cikin ilmin nafs ilimin da ke karantar da mutum ɗabi'ar kansa da kuma ɗabi'ar 'yan uwansa mutane suna cewa duk lokacin da kake tsammanin cewa wani abu zai iya faruwa da kai fiye da haka to idan wani ƙasa idan ƙasa da shi ya faru da kai to za ka ji kawai hankalinka kwanci shi ainihin ban zata ma haka ba wani yaro ya jifa kana tafiya wal iyazu billah kanka ba hula kuma kayi talkwabo an aske maka gashin ka duka ya seto kanka zai ji jifa kawai sai ka ji a ranka cewa ai kanka kawai ya gama fashewa amma wannan ko bai hana fa ka dau mataki ba na dunkusawa ko na kaucewa to daidai lokacin da dutsen zai hau kanka kawai sai dai ka ji dan dus ya dan samu wani dan bangare naka sai ya fada kasa to zaka ji hankalinka ya kwanta fiye da dama an kana jin cewa ai wannan dutsen bai kamata ya hau kaina ba to jarabawa ana mata wannan kuma wannan tunanin yakan kawo sassauci ga mutum al-imam ibn al-jawzi rahimahullah a cikin littafinsa at-thabat inda al-mamat ya ambaci wannan a matsayin ka'ida wadda take sauƙaƙa wa mutum musiba kuma ta sa shi ba zai rikice ba a lokacin da jarabawa ta sauka a gare shi sannan abu na shida da ke sa mutum ya tabbata ba zai rikice ba a lokacin jarabawa annazum ila hali manubtuliya bi misli zalika ka kalla ai ba kai kadai bane bahaushe yana da karin magana yana cewa mutuwar yawa kaka mutuwar yawa kaka walaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi in ja al-khansa radiyallahu anha lokacin ta rasa dan uwanta ko ƴaƴan uwanta guda biyu da sahar da muawiya shine a cikin baitotanta da take yi musu na ta'aziyya da kuma alhini na rabuwa da su shine take cewa walaula kasratul na hauli ba dadan yawan waɗanda na gani su ma suna ta kuka ba ala ikhwanihim su ma sun rasa ƴan uwansu laqataltu nafsi ce wallahi da ba zan iya juriya ba kashe kaina ni ma zan yi to kallon ba kai kadai aka jarraba ba kuma Allah ya riga ya faɗa wala qad fatanna alladhina min qabl fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibi ai ba ku aka fara jarrabawa ba an jarrabi waɗanda suke kafin ku Allah yana haka ne domin ya tantance suwaye masu gaskiya a imaninsu suwaye kuma makaryata a imaninsu ‘yan imanin baki’ to wannan yana ciki sannan daga ciki na bakwai zikiru man ibtuliya qablahu minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin daga cikin abin da zai saka jarabawa ta ma sauki ce ah to annabawan Allah su zakariya an jarrabe su annabawan Allah su annabi Yunus an jarrabe su to ni waye ni annabin mu sallallahu alaihi wasallam an masa jarabawa to ni waye ni da ba za a jarrabe ni ba tuno wannan da karanta tarihin magabata yana jawo mutum ya zama musiba da jarabawa ta sauƙaƙo a gware shi ibn jauzi yana da wata magana da yana ta larabci mai cike da adabi a cikin littafinsa da muka ambata ɗazu a sabat inda mamat yana cewa walaula annad duniya دار ابتلاء لم تعتور الأمراض والأقدار ولم يضيق ولم يضيق العيش على الأنبياء والأخيار yace ba da dan duniyar nan ita gida ne da Allah subhanahu wata'ala ya tanada dan jarabawa ba to ai da rashin lafiya da rikicewar rayuwa da ba su cin cirundo akan annabawan Allah ba da rayuwa ba ta kuntata an kuntata ta ga annabawa da zababbun Allah shine sai yake cewa wala qad laziqa bihimul bala'u wa adimur rahata waɗannan annabawan Allah da manya-manyan bayin Allah dukkanin su sai da bala'i ya makale a tare da ya makale musu kuma wallahi dukkaninsu sai da suka rasa hutu a rayuwa shine sai ya kawo sai ke cewa fa adamu yu'ani al-mihana ila an kharaja min ad-dunya wa nuhun yabki 300 amin wa ibrahimu yukabidu an-nara wa dhabha al-waladi wa yaqubu yabki hatta dhahaba al-basaru wa musa yuqasi fir'auna ويلقى من قومه المحنة وعيسى لا مأوى له إلا البر في العيش الضنك ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقذف الزوجة وقتل من يحبه يبقى مثالي يتجي بقى النبي آدم النبي آدم تند أكسو كد شي دونيا دام الله مسع قرقدي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى kaga a kishiyar a duniya zai zo ya waɗannan kenan sau da ka annabi adam tun da aka sako da shi duniya wahala ya ta yi har ya koma ga Allah annabi nuhu kuka ya ta yi har shekaru 300 in ji ibn al-jawzi sayyiduna ibrahim sai da aka jefa shi wuta sannan kuma daga baya bayan ya samu ɗa aka ce za a yanka ɗan ya yanka ɗan da hannunsa annabi yaqubu alaihi salam kuka yi ta yi na rasa ƴaƴa uku ya rasa yusufu ya rasa ɗan uwansa sannan ya rasa babban amma daga baya duk sun dawo saboda ka yi ta kuka har sai da idan sai ya tafi wa biyabbat aynahu min alhuzni fa huwa kazim sannan ga ga annabi Musa alaihi salam haka ya rika fuskantar wahalhalu daga fir'aunu sannan bayan an kashe fir'aunu an halakar da shi ya je ya ci gaba da ɗanɗana kuɗarsa a hannun danginsa wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala al-mar'i min waqi' al-husam al-muhannad dangin ka su rika cutar da kai sannan annabi Isa alaihi salam saboda Allah ya nuna duniyar nan ba komai bace annabin Allah amma ko gida bai da shi bai da shi har Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke shi annabi isa alaihi salam cikin rayuwa kunshi ya yi annabin musallallahu alaihi wasallam haka yi ta rayuwar talauci haka annabin musallallahu alaihi sallama ya fuskanci damuwa ta ƙage da aka yi wa matarsa wadda ya fusanta sannan aka kashe masa masoyansa aka kashe hamza aka kashe wani aka kashe wani aka kashe wani Malam Ibn Qayyim a cikin littafin sa Al-Fawaid yana da kwatankwacin irin wannan maganar yana cewa ya muhannas al-azm aina anta wat tariq ta'iba fihi adamu wa naha fihi nuh wa rumiya fi an-nar al-khalil wa ubji'a adh-dhabih isma'il wa bi'a yusuf bi thamanin bakhsin wa labitha fi as-sijn bid'a sinin wa nushira bil minshar zakariya وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضرب أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم شيء ما يبقى ما مثالا النباوة saboda haka wannan ba bakon abu bane ba sabon abu bane a jarrabi bayin Allah kuma musamman malamai misalai na malamai waɗanda aka jarrabe su suna da yawa mu fara da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin su na sune malaman farko sahabi na farko da zamu muga misali da shi shine sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yana cin al-ashar al-mubashshirun bil janna yana ɗaya daga cikin asabiqun al-awwalun min al-muhajiri sayyiduna sa'ad radiyallahu anhu yana da gudunmuwa da ya bada a ya koka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sunansa ya fi bayyana a ma'ariful qadisiyya yakin da aka yi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda ta sanadiyarsa daular farisawa ta ruguje mulukiyar farisawa wadda take a tsohuwar iraki wadda mulkinta ya mallaki iraki ta yanzu da iran ta yanzu da kuma kasashen da ake ci musu mawara an nahar overseas countries ya zama jagora a wannan yakin kuma aka ci nasara daular farisa ta fada a hannun musulmai sagiduna umar radiyallahu anhu ya ga kokarinsa kuma ya masa tukwici ya naɗa shi gwamna gwamnan iraki a lokacin manya-manyan biranen iraki waɗanda aka fi alfahari da su guda biyu ne kufa da basra ya fuskanci jarabawa jarabawa da ta kaiwa yana gwamna amma kayan shi ɗaya tufafinsa ƙwara ɗaya har ya zama yana da ranar da baya fitowa domin sauraron mutane aka yi koke kan wannan sayidina umar radiyallahu anhu ya bincike shi sai ya ce ban so kowa ya ji wannan sirrin nawa ba wannan ranar ita ce nake warewa domin in wanke tufafina duk da haka bai kubuta ba a matsayinsa na malami na Allah jagora a musulunci an masa jarabawa jarabawa mai girma mutanen iraki suka rubuto wasiƙa zuwa ga sagiduna umar cewa sagiduna sa'adu bai iya sallah ba kamar kai ne yanzu kana binni ka karanta tun daga ahalari har muktasaru khalilin ka karanta tun daga umdatul hakam kila haka kai ka karanta alkutubu sita sai wani kawai ba kauye kalle ka sai ce ko sabon musulunta sai ce ai baka iya sallah ba ya zaka ji a ranar to misalin sayyidina sa'ad ya wuce wannan wanda ya zauna da manzo Allah sama shekaru ba kauye ya kalle shi ba kauyen iraki ya kalle shi ce bai iya sallah ba kuma suka rubuta wasiƙa suka aika wa sayyidina Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kira sayyiduna Sa'adu ya faɗa masa ƙorafin da mutanen iraki suke a kansa ya ce wallahi ya amiral mu'mini na usalli bihim kama kana rasu sama yi salli bina ce wallahi ina musu irin sallar da manzan sama yake mana ne sai sai na umar ya ce zalika zanni bika ya aba ishaq ya ce ya kai baban ishaku ya ce wannan dama zaton da nake maka kenan amma mutane ba za su yi korafi a bashi ya tafi ba sai su ga kamar ne kamar ana goyon bayan jagorori su rika musu mulkin kama karya za mu aika da muhammadu ibn maslama domin ya je ya ji bayani daga mutane aka tafi duk garin duk unguwar da aka je sai su yi kalma shahada su yi istirja'i su ce waye je wannan kagen shi wallahi ba mu san wannan ba aka gama zagaye sai da aka zo masallaci aka zo wani masallaci kawai sai wani tsoho ya ce ya sun ki faɗin gaskiya ne tsoron shi suke ji ni zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah ya ce ba sallah ba ce kawai bai iya ba yana da wasu matsaloli guda uku yana da wasu bayan bai iya sallah ba sannan yana da wasu matsaloli uku innahu la ya'dilu fil qadiyya wala ya ƙasimu bisawiyya sannan wala ya siru ma'asariya shi azzalumin shugaba ne in aka kawo masa ƙara baya adalci a hukunci azzalumin shugaba ne mahandami in ya tashi zai yi rabo baya rabon adalci raggon shugaba ne idan aka ce za a tafi jihadi sai ya tura sojoji shi kuma ya kwance shi a gida sagiduna sa'adu ya kalle shi ce ya Allah wannan bawan naka ya faɗi uku abu uku game da ni ya Allah in kage mini ni ma ga addu'o'i na guda uku a kansa Allahumma tawwil umrahu wa a'mi basarahu waftinhu fi dini ce ya Allah ka sa ya dade a duniya sannan ya Allah ka makantar da shi kafin ya mutu sannan ya Allah maɗaukakin saki ka fitine shi a cikin addininsa shi Allah sai da ya karɓi duka waɗannan addu'in na sa'adu balami bawan Allah ya addu'a ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah bayan an ci mushi mutunci an zubar da mutuncinsa ƙarshe wannan tsoho ya daɗe a duniya ya makance sai da fatin idanuwansa suka sako suka rufe idan amma duk da haka bayan ya tsufa da in wannan tsufar da ya ji muryar yarinya sai ya rika lalibe ina zai kamo ta domin ya lalata da ita da kansa ya rika cewa ana da'awatu sa'ad ibn abi waqqas shi ni ne wanda addu'ar sa'adu ta kama shi dan uwansa na biyu shine na biyu sa'id ibn zaid ibn amr ibn zaid ibn amr ibn nufayl al-adawi dan uwan sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a kabila shi ma ɗaya daga cikin al-ashar al-mubashshirun bil janna shi ma haka wata mata ta masa kage ba dan komai ba sai dan kasancewa sa malami bawan Allah sahabin manzon Allah sallama ana zaune makwabcinta ne shi kawai ta kururuwa ta tara mishi mutane me ya faru ayacin mata fili shi ya za in ci miki fili ni na ruwaito hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ci taku daya na na kasar dan uwansa ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki zai ninka masa kasa kasa kasa guda bakwai allafka masa a kansa ya za a yi a ce ni ne ne wannan ta ce wallahi ka ci min fili ya ce ya Allah madaukakin sarki ta min kage domin ta zuban mun da mutunci ya Allah maɗaukakin sarki ka makantar da ita sannan ka mata kabarinta a filinta yake nan rannan kawai ta makance ya tsohuwa ta makance tana tafiya a cikin filinta kawai ta rufta wani rami shi kenan ya za a ciro ta kafa ta makale sai wani ya ba da shawara ya ce kawai a rufe ta a wajen kawai shi ke wa sani ma ko sallah ba a mata ba kila misali na uku shine misali na babban tabi'i sayyiduna sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a bil madina ya fuskanci jarabawa kala kala daga cikin jarabawa da ya fuskanta akwai jarabawa ta sarki abdul malik ibn marwan al-umawi al-imam az-zahabi rahimahullah ya kawo a cikin siru alamin nubala sa'id ibn musayyib yana da wata ya malama masaniyar tafsiri da hadisin manzon Allah sallama kyakkyawa sannan wacce ta iya zama da miji kamar yadda mijinta daga baya ya siffanta ta wannan baiwar Allah diyar sa'id ibn musayyib sarki abdul malik ibn marwan ya nemi cewa yana neman a aura wa es ɗansa ita yayi wa sayyiduna sa'id bin musayyib magana sa'id yace a a ba kinin sa bace ita yaje ne mikinin sa wannan ya jawo sai aka aka sarki Abdul Malik ibn Marwan yasa aka fito da Sa'id a lokacin sanyi irin sanyin Madina aka cire masa tufafi aka rika tsaula masa bulala kuma ana zuba masa ruwa a jikinsa wannan jarabawa ce jarabawa ce babba da Allah subhanahu wataala ya malami kuma sa'id bin musayyib kana zayyatan malami ne mai sai da mai saboda mutum ne mai kuɗi daga cin abin da malamai suke ba da labari na ban mamaki a rayuwarsa ya yi shekaru arba'in bai taɓa rasa sallah a masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba shekara arba'in bai taba rasa sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ba da almajiransa na manya-manyan atba'u tabi'i da wasu daga cikin matabi'ai misali na hudu al-Imam Malik rahmatullahi alaihi al-Imam Malik ya fuskanci jarabawa ba jarabawa ɗaya ba ya fuskanci jarabawa da sarki na zamaninsa a lokacin da ya nemi fatawa ta son zuciya shi kuma al'imamu malik bai ba da fatawa wadda ta dace da abin da wannan sarkin yake so ba ku fa sanar da ni lokaci ba yawwa wanda wannan sarkin sai da ya sa aka zana al'imamu malik rahmatullahi alai ha al'imamu malik ya kasa daga hannunsa a sallah kamar yadda al'imam alƙazin iyab ya ambata a cikin littafinsa tartibul madarik misali na biyar shine misalin al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wannan tarihin shi shakundum ne ya fuskanci jaraba daga sarakuna uku sarki na farko shine al-ma'mun abdullahi ibn harun ar-rashid sarki na biyu shine sarki al-mu'tasim billah sarki na uku shine al-wafiq billah waɗannan sarakunan suna da alaka da juna ko dai su kasance wani dan uwan ɗaya ne ko kuma ɗaya dan su ne al-imamu ahmad rahmatullahi alaihi ana cikin zaman lafiya ta addini sai Allah ya jarrabi al'umman musulmai da wani lalataccen malami da ake ce masa Ahmad ibn Abi Du'ad ya je sakamakon fassara da aka yi ta littafan Rumawa da Yunan girkawa ilimin falsafa da ilimin mandiki su ta majusanci wadda take da ban mamaki aƙidar da ake gina ta akan tunani na ɗan adam ba akan imani da Allah da nassi ba sakamakon wannan fassarar da aka yi Ahmad ibn Du'ad ya je ya waɗannan karance-karancen ya tabannin wannan aƙida cewa alƙur'ani ba sifar Allah ba ne alƙur'ani halittar Allah ne yadda Allah ya halicce ni ya halicce ka ya halicci shi Ahmad ibn Abi Du'ad din ya halicci sarki al-Ma'mun to haka Allah ya halicci alqur'ani wanda wannan aqida ce mai hadari aqida ce mai girman matsala ye barbaratta zuwa ga sarki al-Ma'mun sarki al-Ma'mun ya karbe ta hannu bibbiyu sakamakon shi ma wannan gubar da aka fesa ta fassara ta shafe shi domin babansa shi wannan aikin harunun rashid la'alla babansa ya yi da manufa mai kyau amma manufar ta haifar da abubuwa na damuwa al'imamun lalaka ya muƙaddimar usulu a tiƙadi ahli sunna wal jama'a yana faɗi yana cewa ilam أن مقال أهل الباطل لم يظهر إلا بسلطان جائر وعالم فاجر yace ka sani mummuna aqida ta lalatattu yana nufin fitnatu khalqil qur'an bata bayyana ba ta samu ta goma shi ta yadu sai da mutum biyu mutum na farko shine as-sultanul ja'ir mugun shugaba wa alimin fajir da kuma lalataccen malami yana nufin waɗannan mutanen guda biyu to an rika zuwa da malamai an rika zuwa da malamai ana jaraba su a tambaye su a ji me fahimtar su a game da wannan aqidar idan mutum ya goyi bayan sarki da Ahmad ibn Abi Du'ad a bashi daɗi kamar yadda al-Imam al-Barbahari ya kawo a cikin littafinsa sharhu as-sunna wanda kuma ya saba musu ko a kashe ko a buga ko a daure al-imamu ahmad rahmatullahi alai sun kasa kashe shi saboda mai sha'abiyyarsa kamar yadda al-imam abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi yake fadi a cikin littafinsa mihnatul imami ahmad saboda al'imamu Ahmad yana da faɗa a ji a cikin mutane mutane na jin maganar saka mai yanzu yadda ake cewa yana da magoya baya ko kuma a lugaku ta zamani yana da followers so da haka wannan da kuma ƙaddara Allah wadda ta riga ta tabbata cewa ba za su kashe al'imamu Ahmad ba sun ɗaura al'imamu Ahmad al'imamu ahmad ya je ya haɗu da wani ɗan fashi a gidan yari aka haɗa shi da wani abu ɗan fashi ɗakinsa ɗaya ana ce masa ibnu abi haisama ibnu abi haisama ya zo ya samu al'imamu ahmad ya ce kai ne al'imamu ahmad ce muna jin labarinka ya ce ka gani nan ƙasar gumin ɗan fashi ne laifi na yi na gaske na tabbatar da laifin da na yi aka kawo ni gidan yari kullum sai an mun bulala tamanin kuma na tabbata har yanzu na ki yadda in ba da kai bori ya hau bulala nawa ake maka kullun al-imam Ahmad yace bulala takwas suke min kullun yace isbir wasbut fa innaka ala haqq yace inni da nake kan banna na jure akan bulala 80 yace kai da kake kan gaskiya ka jure akan bulala takwas dan al-imam Ahmad al-imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal yace kullun babana sai na je na addu'a yana cewa Allahumma arham ibn abi haisama ya ce na tambaye shi na ce ba wai wane ne ibn abi haisaman nan sai ce zan baka labarinsa wata ran to shi ne ba shi wannan labarin yake cewa yana cikin mutanen da suka karfafe ni a gidan yari cewa in tabbata akan gaskiya kaga wani lalataccen mutum ya taimaki wa ya taimaki mutumin kirki duk da ba shi kadai bane mutumin da ya ya karfafi al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya samu waɗanda suka goyi bayansa suka suka suka rike karfafarsa a cikin malamai bayin Allah karshe Allah madaukakin sarki ya kashe duka waɗannan sarakuna guda uku bayan al-ma'mun aka samu al-mu'tasim billah bayan al-mu'tasim billah aka samu al-wafiq billah sai al-mutawakkil 'ala Allah Allah madaukakin sarki ya kawo shi ya fahimci aqida sahihiya ya saki al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sannan kuma fitina ta kare amma duk da haka al-Imam Ahmad bayan fitina ta kare sai al-mutawakkil 'ala Allah yace daga yau ba zan sake aiki da komai ba sai fatawakka al-imam Muhammad yace fitnatun ukhra yace wata fitina kuma daban malamai suna faɗi suna cewa bayan wannan fitinar Allah ya tsamar da al-imam Ahmad daga ita ya samu tamkini a ban ƙasa al-imam Ahmad kuma a lokacin sai ya ƙara tawazu'u ga Allah ya ƙara kaskantar da kansa ya ƙara komawa ga Allah ibadarsa ta ƙaru malamai da yawa suka ce a lokacin ma al'imamu ahmad ya daina karantar da mutane ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan misali haka za ka yi ta gani a tarihin malamai har ya zama al'ada ce ta malamai su rubuta littafai akan wannan tun a ƙarni na hudu wajen shekara ta ɗari biyu da wani abu al'imamu abu al'arab a tamimi ya rubuta littafinsa kitabul mihan tarihi da ke bayani akan jarabawar da aka yi wa malamai malamai ya ba da tarihi kansu tun daga sahabbai har zuwa malaman zamaninsa karni na uku al'imam abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi yana littafinsa mihnatul imami ahmad sannan a littafan tarajim za ka ga ya zama babi mai cin gashin kansa malamai lokacin da suke ba da tarihin wani malami sai su kawo mihnatuhu ابن عبد العز الحنفي من شرح الطحاوية الشيخ مشهور هنا ده لتافن سديربوتا محنة ابن عبد العز الحنفي malamai da suka zo baya har na zamani daga baya an ci mutuncinsu wasu a raba su da rayuwarsu sau da ka jarabawa a rayuwar malamai ba bakuwa a babaci yan uwa a lokacin da malamanmu suka shiga jarabawa abu na farko da ake bukata shine mu kasance tare da su mu karfafe su mu karfafe su mu nuna muna tare da su akan gaskiya mu ba su kariya haƙƙin su ne kan mu yadda a ci mutuncin malamanmu kan mu yadda a rika kwarewa malamanmu tufafi a kasuwa sannan su ne mu musu addu'a Allah ya tabbatar da su a jaraba wannan Allah kuma maɗaukakin sarki ya fitar da su a cikin jarabawar da suka ci sannan Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada a kan wannan jarabawar da ya musu wannan su ne haƙƙin malamanmu ne a lokacin da suka shiga jarabawa mu yi bayani na gaskiya akan abin da muka sani wajen ba su kariya haƙƙinsu ne kada mu rika faɗin abin da ba mu da ilimi a kansa amma tabbas malamai da yawa suna cikin jarabawa an jarrabi malaman da suke kafinmu sannan kuma waɗanda suke da rai a cikin jarabawa suke sannan malamai su sani duk daɗin da suke ji kasu saki jiki jarabawa za ta zo da yawa aka rudu tsakanin malamai da mabiya ya zama ana jin cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya azurta malamai da wata gwamnati take yi da su a saki jiki da wannan ba abin sakin jiki ba ne darasi daga al'imamu ahmad almutawakkil alallah ya ce ya bayi da wani malamin da ya yadda da shi yanzu sai al'imamu ahmad al'imamu ahmad ya ce fitina ce ta daban kuma ya ƙi yadda da haka taka tsantsan wajen faɗa musu gaskiya da kuma mu'amala da su domin ita kanta mu'amalar da malamai za su yi da shugabanni mu'amala ce wacce take ta jarabawa domin lokacin da gwamnati ta jawo malamai to su kuma mutanen gari daidai lokacin kuma za su ga malaman nan kamar sun kaucewa Allah ne a daidai lokacin da kuma malamai su kasance tare da talakawa talakawa na goyon bayan malamai ita kuma gwamnati za ta ga ai fitina ce a gare ta so daga malamai kullum a cikin jarabawa suke na sha ba da wani labari da al'imamu a shaukani zan kulle da shi darasi ne babba ina ɗauka wannan kisar a matsayin darasi babba ga malamai musamman waɗanda Allah ya ba su dama ta mu'amala da shugabanni su yi takatsantsan su roƙi Allah Allah ya fitar da su lafiya malamanmu suna da tattaunawa mai tsawo akan mu'amalar malamai da shugabanni sun yi rubuce-rubuce akan haka al'imamu sana'ani na da littafi akan wannan matsalar al'imamu shaukani na da littafi akan wannan matsalar al'imamu siyuki na da littafi akan wannan matsalar waɗannan malaman guda uku alal aƙalli sun isa su zama maka fitila in ka karanta littafansu a game da ya ya kamata malami mu'amala da jagorori al'imamu a shaukani a cikin littafin sarraful asatsi fi hukumin littisali bis salati ya kawo wata kissa mai darasi zan kulle da ita a cikin mintotun da aka ce sun rage wani malami ne bawan Allah Allah ya jarrabe shi in ji al'imamu shaukani ya samu dama shugabanni suka jawo shi aka sa shi cikin waɗanda suke shiga fada kai tsaye su huɗa da shugaban ƙasa kamar yanzu ka ce haka ana nan ran nan ana fada kuma malamin na fada shugaban kasa sai aka shigo da wani mutum bawan Allah aka ce ai ya zagi wannan shugaban kasa shugaban kasa ya fusata mu za a zaga ya ce a tafi aje a kashe shi kawai hukuncin shi kenan saboda ya zagi shugaban kasa hukuncinsa a kashe shi malamin ne ya ga za a yi kasassaba ya ce ranka yi dade an bani izini in yi magana aka ce an baka izini ya ce ranka yi idan bawan allan nan zaginku ya yi idan kuka yafe masa ku ahalu ne na yafiya kun cancanta ku yafe idan kuma bai zage ku ba kage aka masa to shi ya fi cancanta da ka a yi masa wannan hukunci ce me kake nufi ce a bincika kuma bayan an bincika ina roƙon a yafe mishi ce ba za a bincika ba kuma ba za a yafe mishi ba a tafi da shi a kashe shi mala ya sake cewa ran kai dade a duba wannan al'amari la'alla ya fi masa ya fi yadda za a masa ta jawo alkhairi a ƙasa ya ce ba za a yi ba can sai sarki ya numfasa shugaban ƙasa kenan sai ce to an sassauta masa hukunci za a zane shi a kasuwa amma kai za ka mai bulala aka ce wa mala mala ya ce na yadda ni zan mai bulala aka fito da shi aka zo kasuwa aka ba malam bulala aka cire wa bawan Allah da ya zagi su aka ce ya zagi shugaban ƙasa riga malami ya zane shi bayan an gama aka yi ta tsine wa malamin a gai me darasin da ke cikin wannan alimamu shokani ya kawo wannan a matsayin zai yi wuya ka shiga gwamnati ka tsira in aka jarrabe ka da shiga to ka bi Allah ka faɗi gaskiya daga cikin darissa kuma ka sani lokacin da ka shiga ka sai da mutuncin ka ne da wuya kuma ka ci riba a duniya inda za ka ci riba in ka tsare bayan ka sai da mutuncin naka kuma ka tsaya ka tsara abin da ya cancanta a tsare bayan wannan kasuwancin da kai to ka sani ba da talakawa kai wannan kasuwancin ba ba ka da riba a wajen su kullun asarare suke ganin ka riba kana wajen Allah to wannan malaman mu bayin Allah su san wannan darasi ne a rayuwa Allah subhanahu wataala ya kara wa malaman mu albarka ya tsare mana su Allah subhanahu wataala ya tsare mana mutuncin malaman mu Allah madaukakin sarki ya kara musu imani Allah madaukakin sarki ya kara musu albarka Allah ya kara musu jajircewa waɗanda suka rasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya yafe musu ya gafarta musu ya ba su aljanna waɗanda kuma suke nan Allah ya ci gaba da tsare su ya tsare musu mutuncin su ya tsare musu rayukan su kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar abin da suke karantar da mu Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗanda suka yi kokari wajen wannan haduwa da alkhairi ango da amarya kuma da za a daura aure gobe muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a daura alkhairi waɗanda suke da mata duka suka yi aure da waɗanda za su ƙara nan gaba duka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsare mana kuma Allah madaukakin sarki ya saita gidajenmu ya zaunar da gidajenmu lafiya ya sau ya ba mu ikon abin da zamu kula da iyalanmu kuma ya ba mu ikon yi musu tarbiyya Allah shirya mana zurriyanmu iyayenmu waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke da rai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kula da rayuwarsu ya ci gaba da musu albarka ya sa su mutu akan imani mu ma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da haka wa sallallahu wa وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته